a yi masa sujjada shi kadai a roƙe shi shi kadai babu wanda yake amsa addu'a sai Allahu subhanahu wa ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun Allah madaukaki yake umarni cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ya kai annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare ka idan bayina suka tambaye ka dangane da ni faƙul inni qaribun ka ce musu ni ina kusa suna tambaya kusa nake ko nesa ka ce musu ni ina kusa ujibu da'awata da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira ina amsa addu'a mai addu'a idan yayi amma su ma falyastajibuli su ma masu addu'an nan su amsa mini wali yu'minu bi kuma su yi imani da ni la'allahum yarshudun domin su samu shirya na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan aya take nuna mana cewa cikin nau'uka na bautan Allah subhanahu wa ta'ala akwai addu'a addu'an nan kuma ba wani ake roƙo ba Allah ne ake roƙo sannan ayar kuma ta nuna mana cewa duk wanda yake so a karɓi addu'ansa Allah ya karɓi addu'ansa to ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaɗaita Allah ya yarda da Allah maɗaukaki ya yarda shi ne mahalicci shi ne mai azurtawa shi ne mai ba da lafiya shi ne mai duk wani abu na alkairi Allah maɗaukaki daga gare shi al'amura suke zuwa mutum ya yarda da wannan sa'an nan kuma mutum ya nisanci sarrafa bauta ga wani wanda yake koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya zama wajibi mutane su sani cewa bautan Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi ne abinda Allah maɗaukaki ya sa a wannan dalilin Allah ya aiko manzannin da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma shine dalilin da ya sa Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama shari'o'i na annabawa shari'o'i na manzanni yana sabawa amma ba sa sabawa akan tauhidi shi yasa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da cewa a bauta masa tun daga kan waɗanda tun daga kan manzon farko annabi nuhu alaihi salam zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kafin aiko annabi nuhu alaihi salam an ɗauki shekaru masu yawa wasu malamai suka ce an samu ƙarni goma ana bautawa Allah babu shirka da aka samu shirka sai Allah ya aiko annabi nuhu don ya ja hankalin mutane Allah ya datar da mu 'yan uwa masu albarka zan yi amfani da wannan dama na gayyato malam haruna riban garmu daga karamar hukumar kirfi idan kuma bai iso ba sai mu ƙara gaba mu gayyato malam yusuf umar daga burga karamar hukumar ta fawa balewa yana kusa ko malam yusuf umar burga malam yusuf umar burga karamar hukumar tafawa balewa alaramma a zuwa fara da wasu ayoyi kafin ya iso duk lokacin da ya cikin lokacinsa yake ci in allah yarda in ya kama ya yi minti biyar zai yi minti biyar allah ya datar da mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى إلى أجل مسمى فاكتبوه
أعوذ بالله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى غني يو قوم شاتكوس قوتن سفر هجر النبي صلى الله عليه وسلم دقى مكة مدينة شكرا دبو دايا دبو دا 48 a daidai wannan munasaba ta wa'azi a cikin wannan gari na Borno kwatar karamar hukuma ta daukar gamin a gurgurce lokacin da aka gaya abin bashi da yawa Muhammad bin Idris a shafi al-ma'ruf bi ma shafi rahimahullah yana cewa an bala da ilma fa yudak ya yadhhab da Imam Shafi yana cewa duk wanda zai nemi idan aka kasance cikin ɗaliban ilimi ya ce to ka zurfafa kowa wurin neman ilimi saboda ilimi mai sauki ba a neman sa a rasa gaba ɗaya kar ka yi roƙon zuku a ilimi kar ka yi daren mikiya mai ilimi ka nemi ilimi dukkan ɓangaren da ake bukata ya zama san ɗan da ba dai ba ne ta ilimi idan ya wuce littafi kaza kamar yadda rajo suke faɗa cewa ya zama na jayayya wannan ba gaskiya ba don haka ƙarƙashin wannan nake so in yi amfani da wannan jama da jawo hankalin uwa ɗalibai ƙanana musamman matasa kawo wata ƙa'ida guda ɗaya mu jujjuya karatun makarfi zaman usulul fiqh suna faɗa a cikin zaman usulul fiqh cewa akwai wani topic da ake kira taro bainal adal shari'a taro bima abul wannan matsala da ɗalibai suke watsi da irin usulul fiqh ya daga cikin abubuwan da yake kamuwa mai musamman a ƙasa irin ta ta yanayin yadda za ka ga cewa malami a kira babban malamin jiha ko wani hoto amma in yadda ya samu nasoshi guda biyu da suka yi karo sai da ya fitar da manhaji na suna ya koma mu'tazi ina so ya karyata ɗaya nassin alhali dukan sun inganta saboda sun sai a ta'aru bai da adilta shar'iyya mun sani nassi na alƙur'ani ko hadisi da hadisi ko hadisi da alƙur'ani ba sa cin karo saboda maganganun Allah da manzo ba sa cin karo duka da da duk wanda ya tabbata sun faɗa amma me ke sa ka ce wane ko wannan ƙarya ne alhali ya inganta ba shi da wata illa khafiyya aw jaliyya babu inqidai babu idali babu tadlisi babu irsali duka amma kuma ka ce ƙarya ne manzo Allah bai faɗa ba musamman hadisan da suke cikin sahih bukhari sahih muslim al-imam ibn salah rahimahullah yana cewa a cikin muqaddim ibn salah yace inda mutum zai je ya tsaya a cikin ɗakin Ka'aba ya rantsuwa da Allah yace idan akwai hadisi mai rauni a cikin sahih bukhari ko sahih muslim to ya saki matansa yace da ba zai kafara ba saboda duka wannan littafin babu hadisi mai rai ko guda ɗaya kaga mutum yana da awar sunna ila amma yana shakku a cikin wasu hadisan bukhari da muslim wannan ya zama mu'tazili idan ba jahili bane saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ta diratar da mu wannan ya bayu zuwa wata ta ta zamani wanda tafi kusa da khawarij da mu'tazila bal khawarij da mu'tazila ma ahsanu minhu su bidin sun fi dama dama akan wannan firka ta ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya idan ka samu ya zai ya nuna maka hadisai ba su inganta ba sai ya ce maka ai a ɗaya hadisin an ce manzon Allah ya ce inna ma tahurun la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'amihi aw lawnihi anan an ce ruwa mai tsaki bai zamowa najasa sai idan abin da ya rinjayi ɗanɗanonsa da ƙanshinsa da warinsa da kalansa sai ya ce maka kuma ai a wani hadisin an ce idan kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabas idan ruwa ya kai kulluti guda biyu to baya daukan najasa to a can an ce in ya canza mashi anan kuma an ce baya dauka kaga an samu cin karo wannan jahilci ne ko kuma a ce maka wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin wanka da sauran ruwan da mace ta yi shi kuma an gaishe na wanka sai a ce to wancan ya karyata wannan haka ba suke yi da fassarar gatari a ce maka manzo Allah ya hana mutum idan zai yi bawali ko bangida ya fuskanci alƙibla shi kuma an hau an ganshi a bangida yana fuskanta alƙibla sai a ce maka wancan ya karyata wannan haka kawai saboda jahilci to saboda haka yan uwa mu nemi ilimi da gaske musamman ake nufi da at-ta'aru idan aka samu nassoshi guda biyu wanda a zahirin su ta'arudi ne amma a shari'a musulunci ba cin karo bane to malamai suna da hanyoyi guda hudu da suke mu'amalantar su hanya ta farko shine aljam'u bainahuma hanya ta biyu shine at-tarjihu bainahuma hanya ta uku shine an-nasxu hanya ta hudu shine at-tawaqquf idan aka kasa wato daidaito akan wancan hanyoyi guda uku ka kawai dan yi dan ku koma karatu yan uwa da ɗalibai san menene waɗannan kowane kashi ɗaya da kashe kashen sa wanda babu lokacin yin bayani saboda yanayin yanda wato ainihin aka bani lokaci amma idan irin waɗannan hadisai a jahilcin masu ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ke kawo cin karo da hadisan manzon Allah cewa ƙarya ne to a ran maza mu yi wasu aiki yanzu a cikin alkur'ani zaka kawo mana irin waɗannan ayoyi su ma a cikin alkur'ani mai ƙaryata hadisi sai ya zo ya bamu amsa me ya faru ina fata an fahimta a cikin suratul baqara Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana akan waɗanda suka zo mutuwa suka bar dukiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce me da su yi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت نعم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف تو شيك نوانا سورة البقرة كنا كذو mu je cikin suratul nisa'i kuma abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa akan iyayen da aka ce ai masu wasiya anan yusikum Allahu fi auladikum lizakari mislu hadhihi al-husayn يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
in الأنثيين kunna nisa'an fawqa فإن thulthayn كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كان وإن wahidatan كانت واحدة فلها النصف kazo ولأبويه لكل واحد منهما السدس mimma taraka مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن lahu فإن waladun لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ba lokacin fassarawa duka a ayan farko na cikin suratul bakara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku wanda kuka yi imani an wajabta a kanku idan mutuwa ta zama ɗaya daga cikin ku kuma ya mata da dukiya shine khairan alwasiyatu lil walidain wal aqrabin dai wasiya mu uwa da uba iyaye guda biyu da kuma makusanta kaza a bashi kaza a bashi kaza wannan kuma cikin suratul nisa'i ta da mai karanta yanzu Allah madaukaki yana cewa wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad idan yana da uwa da uba zai dauki sudusi ɗaya bisa shidan dukiya fa in lam yakul lahu waladun idan kuma ya mutu bashi da da wa warisahu abawahu uwa da uban da su gaje shi sai Allah ya ce wali ummihi sudus uwar hadin ta dauki nawa shi ko sulus za ta dauki ɗaya bisa uku za ta ɗauki sulusi. to anan can an ce a yi wasiya a nan kuma an ce yana da mene kowa ya da susi to me faru da irin wannan tunanin yake rusa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta idan ya kawo maka irin wancan kai ma kawo masa irin waɗannan ayoyi suna da yawa ina fata an fahimta idan ka ce annasku ne su ma hadisi akwai annasku idan tarjihi ne su ma shi ma shi ma hadisin haka da masa a cikin alkur'ani da suratul qasasi da suratul shura Allah ya yi wasu maganganu guda biyu Allah tabaraka wata'ala ya ce a dangane da abin da ya shafi shari'a Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha
na'am a cikin suratul shura Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa innaka la tahdi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim aya ta farko Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta lalle kai manzon Allah baka iya shirya da wanda ka dama laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibuhum zuwa karshe sannan a aya ta biyu kuma da aran bai karanta Allah sai da ya kawo taukidi yace wa innaka latahadi lalle kai tabbas kana shiryarwa ila siratul mustaqim zuwa ka tafarki wanda yake madaidaiciya to wannan me ya faru nan an ce baka shiryarwa a can kuma an ce kana shiryarwa ina fata an fahimta mai fassaran gatari ma hadisan manzo Allah kai muke tambaya a kuma me ya faru mu dawo suratul bakara dangane da iddan waɗanda aka mutu aka bar su mata a aya ta farko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce me والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج أنا الله تبارك وتعالى وأن سكي متوى yutawaffauna minkum daga cikin ku an kawo shi da siga ne na fi'ili mubari'i saboda ya ci gaba da aiki ga wanda ya mutu da ma wanda zai mutu da ba shi yasa ya zo da siga ta mubari'i ana wanda suke mutuwa ma'ana wanda suka mutu wa yazaruna azwajan suke barin mataitakin su na aure sai Allah ya ce me wasiyatan li azwajihim wasici da ayi wa mataitakin da aka bar su mata'an ilal hauli a jiyar da su daɗi a cikin wannan gida su zauna a ba su abinci a ba su ruwan sha da ikhraj shekara guda kar a fitar da su insha Allah tabaraka wa ta'ala to anan dai cikin suratul baqara sai Allah ya sake cewa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن والذين يتوفى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الله يتي ودند سكي متوا سكي بل ما تيتكنسو يتربصن أربعة أشهر wa ashara su ma taitakin da aka mutu aka bar su Allah ya ce da su yi zaman takaba da su yi zaman idda da su yi tarabbusi arba'ata ashurin wata hudu wa ashara da kwana goma kwana nawa kenan kwana ɗari da nawa ɗari da ashirin wata hudu da kwana goma a can an ce kana fitar su a gida su zauna tsawon shekara guda a nan kuma an ce su yi zaman takaba na kwana wata hudu da kwana goma to anan me ya faru masu gatari ma hadisan manzon Allah suke sun ci karo ya da su yi da irin waɗannan ayoyi na alkur'ani ai ya kamata ka ce qur'anin ma ya ci karo idan kai ba ma hukaci ba ina fata an fahimta to yanda ra'ayi a hada waɗannan ayoyi su ba da ma'ana shi yasa na kawo muku abin da nake magana a farko shine at-ta'arud bain al-adillati shar'iyya nace na farko al-jam'u ko na biyu at-tarjih na uku an-nasku na hudu shine at-tawaqquf idan aka samu ko babu ma saboda haka alkur'ani baya cin karo akwai annasku a cikin alkur'ani an ramma akwai kuma annasku a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah yace ma nansakh min ayatin ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir وإذا بدلنا آية مكان وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر نعم Allah tabaraka wa ta'ala yace yamhu Allahu ya يمحو yasha'u الله ما يشاء ويثبت na'am وعنده أم الكتاب to kaga waɗannan ayoyi ne da suke tabbatar da cewa ana naski a Qur'ani akwai naskhul Qur'ani bil Qur'an akwai naskhul Qur'ani bis sunna akwai naskhul sunna bis sunna akwai naskhul sunna bil Qur'an ina fata an fahimta akwai kuma nasku da ake shafe lafazi na tilawa a bar hukunci akwai kuma naskin da ake shafe tilawar da hukuncin gaba daya akwai kuma naskin da ake shafe hukunci a bar me a bar tilawa waɗannan a Qur'ani kuma suna nan cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah a farkon musulunci ya hana wanda ya lahiya ya aje nama ya kwana saboda mutane suna bukata a wancan lokacin daga baya kuma yace na hana ku aje naman lahiya da dukan ku aje sai je ya dauko wancan hadisin haƙi sai ya dauko kuma na umarni yanzu ce to a can an hana a nan kuma an ce ayi wannan gaskiya kaga ƙarya Allah ta an fahimta to irin waɗannan cike suke a cikin alkur'ani an rama in gari zai waye ba Allah tabaraka wa ta'ala dangane da azumi na watan Ramadan me yace ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ayyam ma'duda أياما معدودات man minkum maridan من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام wa أخر 'ala alladhina وعلى yutiquna الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ya isa aramma Allah ya ce wa 'ala alladhina yutiquna ba tare da takaddirin komai ba wanda zai iya jure yin azumi fidyatun ta'amu miskin a wata ƙara'an fidyatu ta'ami masakin in ya ga dama ya sha azumin sa ya ciyar da miskini abinci a farkon musulunci haka ne haka ayan ta nuna amma daga baya mai Allah tabaraka wata'ala ya ce shahru ramadan alladhi unzila شهر fihi al-Qur'an." رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ka zo ka zo فمن faman shahida شهد منكم الشهر فليصم Allah ya ce faman shahida minkum shahara duk wanda ya halarci watan ramadana wat- wata ya same shi yana mai lafiya ba rashin lafiya ba tafiya ba komi yana zaune to fal yasumhu yayi azumi option yanzu ba maganar ciyarwa ina fata an fahimta can an ce ko ka ciyar ka sha ruwa nan kuma an ce azumi dole to me ya faru shi ne abin da ke faruwa cikin hadisan manzon Allah nafsu shay shi ne abin da ke faruwa irin waɗannan a cikin alkur'ani ta tagugu ne to dalilai kuma daga cikin alkur'ani da yake tabbatar da sunna na manzon Allah an rama muje cikin suratul nahl Allah tabaraka wa ta'ala yace wa anzalna ilayka dhikra wa tubayyana lin-nas
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون yatafakkarun Na'am.
ولعلهم يتفكرون Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da azzikir shine alqur'ani kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litubayyana linnasi dan ka fayyace kai bayani wa mutane ma nuzila ilaihim duk abin da muka saukar ina fata an fahimta ma anan shine dalili na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce ma anan ma isu mausul ne ko ba isu mausul bane isu mausul al asmaul mausula ko da ma da allazi da allati da allati da man duka tufidu ma da tufidul umum ma nuzila ilaihim dukkan wani abin da aka saukar kai masa bayani shi yasa manzon Allah yake bayani ina fata an fahimta shekul al-allama annasir sa'adi a cikin littafin sa al-qawaid al-fiqhiyya yana bayani akan siga ta umum sai ce wa al tufidu kulla fil umum fil jam'i wal ifradi kal alimi wan nakira fi siyaqin nafi tu'dil umuma aw siyaqin nahyi sai ce kaza kaman wa ma tufidani ma'an kullal umumi ya ukhayya fasma saboda haka ma idan ka an ce ma to ana nufin duk wani abin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Qur'ani ya shiga hadisan manzon Allah shi ma wahayi ne ya shiga shi yasa Allah ya ga mana a cikin suratu Ali Imran Allah ya ce laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina in ba'atha fihim الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
يا الرسول أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم وما آتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وما كان لمؤمن ولا وما مؤمن كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرنا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا فلا مبينا وربك لا يؤمنون فلا حتى يحكموك وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نعم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سبحانك اللهم ربك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Malam Yusuf Umar Burga da ana ramma Allah ya saka muku da alkhairi wannan wa'azi naka mun ji daɗinsa kuma ya yi ma'ana kamar sauran wa'azuzzuka muna roƙon Allah maɗaukaki ya saka da alkhairi daban yanayi na lokaci ba Malam Yusuf da sa- da an sama maka lokaci ne kyau a baka cikakken awa guda a yi ta fafatawa to amma dai khairul kalami ma ƙalla wa dalla zan yi amfani da wannan dama na gayyato mai girma dujiman bauchi